insha Allah ta'ala yau da nake tsara fara gabatar da karatu a cikin littafin tazkiratul muta'allimina bi mawuti ulama'i ar-rabbaniyyin littafi wallafar استاذ الدكتور الشيخ العلامة محمد الثاني عمر موسى رجال لما wannan littafi tafsiratul muta'allimin bi nu'utul ulama ar-rabbaniyin ma'anarta tana nufin wato fadakar ko tunatar da almuta'allimina masu koyon karatu almu'allimina masu karantarwa almuta'allimina masu koyon karatu don haka ana maganar fadakar jawo hankalin masu koyon karatu jinawutul ulama da siffofin malamai nu'ut as-sifat siffofin malamai ar-rabbaniyina malamai nagari kana so ka takaita mana malamai nagari wannan littafi na zaɓi mu karanta shi kasancewar dukkanmu da ni da ku ɗaliban ilimi ne. Wannan dakon na ilimi amana ce, kuma yana da nasa ladubban. Idan ana son albarkarsa, to sai an bi ladubbansa, shi wannan ilimi. Mu wakilai ne na Allah, wakilan annabawa, kuma mu wakilan al'umma ne, mashaya ce ta al'umma, sirrika da bukatu na addini da rayuwa na al'umma da muke rayuwa a cikinta yana wajenmu kowa gwargwadon baiwar da Allah maɗaukacin sarki ya mana. Don haka mu riƙe wannan amanar yadda za ta amfana da kuma amfanar. Malam Allah ya saka mashi da alkhairi mawallafin wannan littafin kun san shi yana raye yana daga cikin manya-manyan malama yanzu a wannan ƙasa wanda suke faɗi tashi wajen karantarwa da rubuce-rubuce duka don kaiwa gaci Allah ya saka masa da alkhairi malam ya rubuta wannan littafi a ta iya cewa littafin sanadin wani littafi ne sanadin wani littafi ne kuma littafi ba littafi ba Allah ya masa albarka ya zama littafi malam ya ɗaukan makansa duk azumi a zaman da yake na tafsiri a garin Bauchi to yana fitar da saƙonni kullum zuwa ga al'ummar musulunci amma wannan saƙon yana fidda su da hausa ne ya yi wa wannan salo naka take da ramadaniyat don haka duk da azumi yana da ramadaniyat kullum yana fitar da niqab kullum yana fitar da yana fitar da wani saƙo da yake aikawa yakan zaɓi maudu'i duk shekara ƙarƙashin wannan maudu'i yake fitar da saƙonni ɗaya bayan ɗaya har na waɗannan kwanaki na Ramadan. To yawanci kuma sai a tattara su sai su zama littafi. To da yayi Ramadaniyat na bara 2024 to sai ya yi su akan rabbaniyo. Rabbaniyo. ilimi da malanta ta gari haka yi wa wannan rubutu nasa take rabbaniyu ilimi da malanta ta gari sai yana fitar da saƙonnin ɗaya bayan ɗaya bayan ya kammala kamar yadda aka yi na baran can da ya akan shekul islam ibn taimiyya to shi ma an buga shi to wannan ma sai aka buga shi to amma sai ya ga wannan yana da alaƙa kai tsaye da ɗaliban ilimi tunda yana da alaka kai ɗaya da ɗaliban ilimi kuma ɗaliban ilimin nan ilimin addini to suna da alaka da larabci idan ku suna da alaka da larabci to saƙon hausa ba zai wadace su kamar na larabci ba saboda me saboda shi ma ya amfana ne ya tasirantu ne da littattafan magabata wanda kuma da larabci aka yi da haka sai ya zaɓi ya mai da aikin larabci kuma ya yi ƙare-ƙare wanda suka dace da saha ta ɗaliban ilimi waɗanda suke iya larabci saboda abin zai fi musu amfani da musu tasiri fiye da ainihin wato wannan hausa wa in kana akwai waɗanda su suna sahar da'awa sun fito sun yi buruzi sun zama malamai amma ko larabcin ba su iya har sun karɓi a tiktok amma ko larabcin ba su iya ba don haka na hausan zai musu amfani amma akwai waɗanda da gaske sun san larabcin su iya larabcin to su karanta larabcin zai fi amfana da su don haka malam da ya wannan littafi sai na sha'awa tare da cewa littafi ne na kwana-kwanan nan na kuma malaminmu da muke tare da shi a yanzu amma shi ya fi mana muhimmanci idan muka karanta wannan littafin muka ji abin da yake cikinsa sannan sai mu sake duba kuma wani wanda yake da alaƙa da irinsa sai mu sake sakawa sai mu sake karantawa saboda za ku ga saƙonnin muna da buƙatar su kuma bai kamata a ce mu koshi da su ba musamman a wannan halin da muka samu kanmu na wannan al'umma ta yau sai na zaɓi mu sa wannan littafin karanta shi littafin malaminmu ne ni dan bai kunce ce malami na ne malami na bi ma'anar kalima ba malami na sauraro a rediyo ko talabijin ko social media ba malami na ya lankwashe kafa da gurfana a gabansa na ɗauki karatu kuma walillahi alhamdu kofi na da zan karanta yayin da zan karantar da ku shi ya bani da hannunsa don haka na ga lalle lalle akwai bukatar mu zauna mu karanta shi ba in ajiye shi a cikin martaba to mun yi kokarin mu samo copies wanda za mu karanta mu mun bubbuga mun bubbuga ba mu samu isassun copies da muke bukata ba sai gwargwadon abin da kuka samu kuma shine abin da aka samu amma dai muna ci gaba da cikiya insha Allah ta'ala mutukar an samu din insha Allah ta'ala sauran ɗalibai ma za su za su samu. A muna masu neman taimakon Allah maɗaukakin sarki da gudunmawarsa da taufikinsa da datarwarsa a gare mu cikin dukkan abin da za mu karanta wajen sani da kuma damar aikatawa. malam yana farawa da sunan Allah madaukakin sarki za mu karanta muqaddimar malam bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai al muqaddima malam yace gabatarwa Allah madaukakin sarki ya saka mashi da alkhairi ya ƙara kiyaye shi ya tsare shi daga dukkan abinci ya ƙara masa ɗaukaka ta ilimi da kuma ci gaba da amfanar da al'umma da iliminsa ko da a bayan rayuwarsa. Malam ya ce alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbihim ila yawmiddin amma ba'd Malam ya ce yabo da godiya duka sun tabbata ga Allah ubangijin talikai talikai su ne halittu wassalatu wassalamu da tsira da aminci na Allah su tabbata alal mabusi akan wadda aka aiko rahmatan lil alamin don ya zama jin kai ga talikan bayi wa ala alihi da kuma iyalansa da sahbihi ta bansa wannan wa ake nufi kenan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ba ambaci suna ba da aka ambaci sufofi ka san wa ake nufi wa man sara ala darbihim da duk wanda wanda ya gudana akan tafarkin su ad-darbu al-manhaj والنهج والطريق والسنة ودى يتفي على دربهم أي على سنتهم ومنهجهم ونهجهم إلى يوم الدين هزوا على نار ساقمكم الله تعالى ناتوا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان والذين اتبعوهم بإحسان in an yi salati wa annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da alayansa idan an dorar da waɗanda suka biyo baya to wannan sunna ce ta Allah amma wadda suka biyo bayan wadda suka gudanar da rayuwarsu ta addini a kan tafarkin annabi da sahabbansa yasa za a ce maka ala nahajihim ko ala darbihim kamar da Allah ta'ala ya ce wa ladina tabauhum bi ihsani amma ba bayan haka ويسرني أن أقدم للقراء الكرام هذه الرسالة الوجيزة الموسومة بتذكرة المتعلمين بنعوت العلماء الربانيين التي كان أصلها ما نشرناه على صفحة الفيسبوك بلغة الهوسة في أيام رمضان بعنوان رمضانيات لهذا العام 1445 الموافق لعام 2024 ميلادي على مدار 30 يوما مباركات ثم رأيت نقلها إلى العربية مع زيادات كثيرة على أصلها لإفادة طلبة العلم المستعربين malam ya ce fa yasurru ni an uqaddima lil qurra'i kiram zai faranta min rai a ce na gabatarwa masu karatu masu alfarma hadhihi risalata alwajibata wannan wato risala wannan sako rubutaccen sako wanda yake takaitacce ba mai tsawo ba shine alwajib almausuma wacce aka yi mata suna ai almusamma wacce aka yi mata suna bi tafsiratil muta'allimina bi nu'util ulama'i rabbaniyyin haka sunan littafin ne jan hankalin masu koyon karatu da faɗakar da su siffofin malamai na gari allati kana asluha ma nasharnahu ala safhati facebook risalar da asalinta tushenta ginshikin samuwarta ma na sharnahu shi ne abin da muka yaɗa shi a lasafati facebook a fejin a shafin facebook da lokacin hausa da yaren hausa fi ayyami ramadan a kwanakin ramalana da unwanin ramadaniyat da hada al'ami na wannan shekara ta 1445 wadda ya dace da dubu biyu da ashirin da hudu miladiya kun ga azumin ba da kenan ko ala madari talatina yauman a cikin wato tazarar kwanaki talatin na, na watan azumi eh mubarakat masu albarka tazara ko zagayowa na kwanaki ce madar dara ya duru kwanaki ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya ɗaya wannan ya tafi wannan ya zo wannan ya tafi wannan shine madar har kwana talatin thumma ra'aytu naqlaha ila al-arabiyyah sai kuma na ga dacewar na cirato wannan rubutu zuwa larabci ma'a ziyadatin kasira tare da ƙare-ƙare masu yawa ba 'yan kaɗan ba domin ka duba kaurin wannan littafin da yake gaban mu ka duba na hausa kaga na hausan shi ma shi ya bani na hausan da shi nan an haka nan amma wannan kuma kaga an yi akwai alamar cewa an yi kare kare a hakan kuma tare da cewa a hakan kuma tare da cewa rubutun a yaren larabci ya fi yaren hausa taƙaita bayani eh abinda za ka faɗe shi da hausa a layi biyu da larabci za ka faɗe shi a layi ɗaya amma duk da haka kuma na larabcin ya fi na hausan tudu littafin wanda yake nuna cewa ƙara-ƙaran da yawa ala asliha akan asalin littafin na Hausa eh ifadati talabatul ilmi don amfanar da ɗaliban ilimi al-musta'ribi waɗanda suke masu ƙoƙarin yin larabci eh masu ƙoƙarin yin larabci irin mu kenan yan dagajin larabci wanda zai zaka je samu ka dan lallaba zaka iya dan karanta su kai a mataki irin na yanzu na fara karatu za ku ga ina bi muku shi dalla dalla a hankali nake so mu biya da abin za a kai matakin da ba komai zan fassara ba na karatu ko da ba a wannan littafin ba don ku shirya wa haka saboda ba za su ɗaliban ilimi a gaba kana musu filla filla kamar ka je bakin kasuwa kana karatu ba an gane ko sannan za a kai matakin da zan daina jan baki da kaina duk a hankali a malam yace waja'atil kitabatu fi hadha al-mawdu' تلبية لحاجة الساحة العلمية والدعوية إلى توعية الأمة ببيان حقيقة العلم الصحيح ونعوت العلماء الربانيين المعروفين عبر التاريخ الإسلامي لهذه الأمة ما لا يتي وجاءت الكتابة في هذا الموضوع ربوت يازو أكن ون موضوعي نرى مضانيات akan wannan maudu'i na wato na siffofin ko ko siffofin malamai na gari talbiyatan yace domin amsa kira talbiya shine amsawa kace labbaika allahumma labbaika ai amsawarka ya Allah amsawarka talbiyatan li hajati saha al-ilmiya domin amsa kiran bukatar as-sahati al-ilmiya bukatar fagen ilimi wa da'awiyya da kuma fagen da'awa. Amsa kiran bukatar fagen ilimi da da'awa musamman a wannan zamanin. Wani fage ne fagen ilimi da da'awa? Fagen ilimi da da'awa shine fage dai irin naku na wa'azi da kira zuwa ga Allah da sa littafi a masallaci ko da asuba ko da la'asar ko bayan magariba ko bayan isha da gayyatar walima ta mata ko ta maza a je a yi wa'azi da karantarwa a islamiyya da ta hafizul qur'an duk wata gwagwarmaya ta karantarwa da an karar da al'ummar musulmi yana cikin wannan ma'anar saha ce ta ilimi saha ce ta dawa duk wanda ya samu kansa a cikin wannan fage to fa ya samu kansa a cikin saha ta ilimi kuma saha ta da'awa. Da haka duk wanda ya shiga cikin wannan da'ira da shi karatun nan yake. To kuma idan kun kula wannan da'ira tana da tsananin bukata, tana da kishirwa. Malam ya ce, saboda amsa kiran bukatar fage dandali na da'awa da ilimi إلى توعية الأمة ببيان حقيقة العلم الصحيح wato ilimi da da'awa don kiran mutane don wayar da kan mutane tau'iya wayar da kai don wayar da kan al'umma bi bayani haƙiƙatul ilmi sahih da bayanin haƙiƙanin ilimi wanda yake ingantacce ba kowane ilimi ne ingantacce ba ونعوت العلماء الربانيين المعروفين عبر التاريخ da kuma siffofin bayan bayan wayar da kan mutane akan ilimi ingantacce sannan a wayar musu kai da siffofin malamai arrabbaniyi na nagari al-ma'rufi na sanannu abra tarihi islami wato a tsawon tarihin musulunci bi hadiyar umma ga wannan al'umma idan mun kula da wannan gaba malam yana an karar da mu cewa wannan gida namu na ilimi da ilmantarwa yana da tsananin bukata wannan abin ya tashe shi don ya ga cewa ya amsa kiran wannan bukata ta iya cewa bukatar tana shela dandalin yana shela shelar fe shelar bukata bukatar me bukatar menene ilimi ingantacce a cikin ilmomin nan da yanzu ake ta ake ta ake ta bugawa mutane hankali a kansu cikin TikTok da Facebook da wane ne kafafen sadarwa menene ilimi ingantacce sannan suwaye malamai na gari muna da tsananin bukatuwa zuwa ga sanin hakan ɗin wannan abin ya tashi malam kuma ba za ku yi mamaki ba wanda yake bibiyar duniyar yau ya san lalle akwai bukatar hakan Allah ya saka masa da alkhairi da har Allah ya sa yayi tunanin ya ya rikkar da wani abu don ya tari wannan matsaloli da suka kunno a cikin wannan tafiya ta ilimi da da'awa ana tsananin bukatuwa zuwa ga haka matuƙa sai samu muka zaɓi mu zo mu zauna mu karanta domin mu ma a dandalin mu eh don haka yadda kowa yake bukata haka mu ma muna da bukata zuwa ga musan ilimi ingantacce kuma mu san siffofin malamai na gari sanin malamai yana taimakawa mutum wajen sanin wajen sanin ilimi da tarbiyya domin yan uwana ku sani cewa malami a musulunci ba ana nufin shi ne wanda ya sha karatu, ya yi karatu, ya ƙoshi da karatu, ya gane karatu kaɗai, ba shi yake zama malami a musulunci ba. Ilimi daban malanta daban. Ba dukkan ilimi ne malanta ba, amma ba a samun malanta su da ilimi. Da haka ilimi wani ɓangare ne na malanta, amma ba dukkan sa ne malanta ba. ka iya samun mai ilimi amma babu malinta. Dole ilimi sai ya haɗa da tarbiyya da ladubba kafin a samu malinta. Kamar yadda duk ladabin mutum, duk tarbiyyar mutum, duk kyawawan ɗabi'un mutum, duk ibadar mutum idan ba ilimi ba zai zama malami ba. Ba malanta. Shi yasa za ka ga malamai suna bambanta maka tsakanin al'abid wal abid ko wanda shi zunzurutun bauta ya iya amma babu karatu akwai kuma malami to malamin wanda ilimi kawai ya sani ba bauta babu babu tarbiyya to shi ba malami ba ne ilimi na wa malami waɗannan abubuwan guda biyu su suke haɗuwa su yi malami shi za da aka ce da aka ce da aka ce rabbaniyun rabbaniyun to sai muka fara shi da malamai na gaske saboda ba dukkan malamai na rabbaniyun ɗabi'u da tarbiyya ba sa mai da mutum malami ilimi shi kaɗai baya mai da mutum malami har sai ka haɗa wa mimma yajr yajru tanbihu ilayhi malam yace daga cikin abin da ya dace a faɗakar zuwa gare shi ya yaddaru ayyaliku cikin abin da ya dace a faɗakar zuwa gare shi annani fi hadhihi al-ujala ittafartu ala dhikri nu'uti al-ulama'i ar-rabbaniyyin yace ni a cikin wannan gaugawa al-ujala wanci masu rubutu suka faɗi haka wato suna nufin sun yi wannan rubutu ne a cikin wani takaitaccen lokaci wanda ba za su samu damar shimfiɗa bayanai ba shine ujala to a cikin wannan takaitaccen lokaci kaga rubutun da aka ce maka a ramadan aka yi shi ramadan ɗin nan kuma ita take da hidimomi irin na ramadan da kowa ya sani kuma malami irinsa wadda tafsirinsa ma da bincikensa in ka ji ka san cewa a zaune ake ana abu ɗaya da aka ga a samu damar da za a yi wani abu daban ma ba karamin kokari ba ne da haka lokaci ne wanda yake takaitacce yanayi ne wanda yake a gaugauce yake tasartu ala zikr nu'util ulama rabbani yace na takaita akan ambatan siffofin malamai na gari almuta'alliqati bil janibi ilmi wad da'awi minha faqat yace wadda yake da alaka da janibin ilimi da da'awa minha daga cikin daga cikin siffofin fakat kaɗan wato ya takaita a wannan rubutun wajen ambata mana siffofin malamai a ilimi da da'awa walam u'arrij ala nu'utihim almuta'alliqati bil janib at-ta'abbudi wal a'mal al-qalbiyya mala yace walam u'arrij yace ban karkata ba eh ban karkata ba ala nu'utihim almuta'alliqa akan siffofin su wadda suke da alaka da bil janib at-ta'abbudi siffofinsa da suke da alaƙa da ɓangaren bauta wal a'malil qalbiyya da ayyukan zukata eh irin tsoron Allah irin raja'i khaufi raja'i tawakkalin malamai da sauransu irin siffofin malamai yadda zukatansu suke da kuma yadda gabansu suke wajen bautar Allah yace ban ban ma karkata zuwa ga nan ba ragama ahammiyati hadal bab yace duk da duk da muhimmancin wannan ɓangaren shi ma sanin yadda malamai suke bautawa Allah sanin yadda malamai suke da wankin zuciya eh suke da wankakken zuciya suke da yalwar kirji malam bai shiga wannan ɓangaren ba malam yake duk da muhimmancin haka ne ɗalibin ilimi yana da tsananin bukatuwa zuwa ga yadda malamai suke kusantuwa da Allah musamman ɗaliban ilimi irin na wannan zamanin zamanin fasha zamanin ƙarya musamman a irin wannan lokacin wallahi muna da tsananin bukatuwa zuwa ga yadda malamai suke kusa da Allah malam yace duk da muhimmancin wannan bangaren shi ma wa zalika malam yace hakan ya faru ne li anna al maqsuda min hadhihi al ujala yace saboda manufar da ta wannan gaggawar da nake din التمييز بين الربانيين من العلماء وبين غيرهم وبين, وبين غيرهم في العلم والدعوة يتي دون تنتن تسوي بين, بين الربانيين من العلماء فكان ما لمي نجري وبين غيرهم في العلم والدعوة فكانوا سدوسون سدوان دا با ما لمي نجري با في العلم أباب العلم والدعوة أباب الدعوة نقطة da ɗazu nake muku tambihi akan ta kenan don malam ya bambance maka tsakanin malamai na gari ko sai ce wa baina ghairi to ghairi din nan fakar ka dauka cewa ana nufin waɗanda ba malamai ba a'a da aka ce malamai na gari to ghairuhum din siffar za ka cire ka su ma malaman ne amma ba na gari ba shi ta ce fil ilmi wa da'awa a ilimi da da'awa ai kaga jahili ba za a danganta masa ilimi ba ba za a danganta masa da'awa ba to akwai su suna nan sun danganta kansu da ilimi sannan kuma sun sun shiga cikin wannan dandali na da'awa da su ake malam ya ce wa zalika kuma na yi hakan ne bi ibrazi nu'utin tumayyizu al'alimar rabbani fi ilmihi ta hanyar ibraz ai izhar bayyana nu'utin siffofin da tumayyizul alima za su bambance malami arrabbani wanda yake malami mai nagari fi ilmihi a cikin ilminsa wa jitihadihi da kuma wato ƙoƙarinsa gwagwarmayarsa fi talabil ilmi wa tahsilihi wajen neman ilimi da kuma samar da shi wa tawadhi'ihi da kuma ƙanƙan da kansa wa mumarasatihi al-akhlaqiyya inda tarhi ara'ihi al-ilmiyya da kuma yadda yake wato da kuma yadda yake nuna gogewarsa yadda yake nuna gogewarsa al-akhlaqiyya ta kyawawan ɗabi'u inda tarhi ara'ihi al-ilmiyya yayin da yake jefa ra'ayoyinsa na ilimi wa fi da'awatihi wa ta'limihi da kuma yadda yake nuna gogewarsa ta kyawawan ɗabi'u fi da'awatihi a cikin da'awarsa wa ta'alimihi da kuma karantarwarsa kuma an gane wato malam yana nufi da wannan gaba cewa duk da wannan gaggawa ya kaucewa ambaton alaƙar malamai da Allah sai ya fito kawai wajen ƙoƙarin gaya mana wasu siffofin ya ce sai ya ce tare da wannan gaggawar ya yi ƙoƙarin ya bambance tsakanin malamai na gari da kuma ‘yan ta'alu, ‘yan ta'alu shi ne kurɗa kai cikin harkar ilimi, ya ce ya fallashe su ta hanyar bayyana siffofin da suke bambanta malami na gari, kama daga iliminsa, hadinsa a neman ilimi, yadda malamai masu neman ilimi na gaske suke da dakewa da zakalkalewa. a wajen neman ilimi da kuma yadda suke zaƙewa da zaƙalƙalewa wajen samun ilimin da kiyaye shi idan sun same shi nema kuma idan an same shi a kiyaye shi a yi tattalinsa da kuma yadda malamai suke da tawalu'u suke da tawalu'u suke da tawalu'u ƙanƙan da kai da kuma yadda malamai suke nuna goge wasu kyawawan ɗabi'u yayin da mutum zai furza ra'ayinsa na ilimi in malami zai faɗi ra'ayinsa na ilimi yana faɗa da salo da uslubi da yake nuna cewa yana da tarbiyya sannan kuma idan zai karantar kyawawan ɗabi'unsa suna bayyana hakan nan idan zai yi da'awa zai yi umarni ko zai yi hani kyawawan ɗabi'unsa suna bayyana malam ya ce ta irin waɗannan hanyoyin ya bi ya ware maka malamai na gari da wanda ba na gari ba kuma a cikin waɗannan abubuwan da malam ya lissafa a nan aka rabu amma rabuwa ta zahiri akwai waɗanda akwai rabuwa ta batini shine malam ya kauce masa maganar bauta da kusaci da Allah wannan Allahu a'lam wannan tsakanin bawa ne da Ubangijinsa. Amma dai waɗannan abubuwan da malam ya lissafa ba shakka a fili suke. Za mu ga yadda yanzu wasu babu ma ilimin na kirki. Ga sunan akan mambarin juma'a, ga sunan wani zai kama littafi yana ta kokawa ce, yana ta kokawa ce. Yana so sai ya faɗa ga wani zai ja bakin ba zai fassara shi yadda ya kamata ba. har tafsirin alkur'ani da azumin nan za ga yadda ake dagaji mana cikin mutum ya karanto aya ya fassara ta gaba ɗaya ba nan ta nufa ba ba nan ta nufa ba ko kuma ka ga mutum ya ja bakin ba daidai ba ya fassara daidai wannan abu yana bani mamaki akwai ɗan baiwa a ƙasan nan duk wannan da akwai shi kaga daga nan ka san mutum bai tsaya yayi karatu yadda ya kamata ko kuma wajen isarwa wajen isarwa ka ga mutum yana isar da saƙon da ƙarfi da gadara da isa ba tawalu'u babu halaye irin na malam ba kankan da kai isa da gadara da masifa da bala'i Allah Allah kyauta Malam yace wala yakhfa ala kulli muslimin ahamiyatul ilmi shar'i almutadammini ma'rifata Allah ta'ala eh gabanin mu yi nisa can da malam yace a ya kauce wa janibin at-ta'abbudi wal a'mal al-qalbiyya na malamai sai kun kula a ƙasa an sauko malam ya sauko ya ce hadal janib wannan ɓangaren na abin da ya shafi na abin da ya shafi yaya malamai suke tsakaninsu da Allah wajen ibada da kuma zukata malam ya ce wannan ɓangare ga distaufahu bahsan a sheikh doktor sayyid bin hussein al-affani fi kitabihi bakhm malam ya ce wannan ɓangaren الشيخ الدكتور وانا مالمي دكتور سيد ابن حسن العفاني مكان مصر مصر نيجرين عفان مصر مالي يسي قد استوفاه بحثا واتو يا تكاشي يا تكاشي ده abin da ya kamata wajen bahasi a wannan bangare fi kitabi dakham a cikin littafin sa da yace ad-dakham wato mai girma domin littafin ya kai mujalladi bakwai sai mujalladi bakwai sunan littafin salahul ummati fi uluwil himma salahul umma fi uluwil himma in ka ji ka ji na ce maka uluwil himma ka san magana uluwil himma eh wa dhakara qisasan wa akhbaran kathiratan ya ambaci labarai kissoshi da labarai masu yawa an ulama salafi wal khalafi daga daga malamai na da da na na farko da na magabata da na wanda suka biyo bayan su fi hadal babi a wannan babi na yadda suke da kusaci da Allah wa yumkinu muraja'atuhu liman arada at-tawassu'a fi hadal jami malam yace kuma zai yiwu wato ga dukkan wanda yake son ya yalwata a wannan bangaren ya ga yadda malamai suke da bautar Allah to lallai zai yiwu ya koma wannan littafi ya karanta malam yana maka ishara cewa yana da matukar muhimmanci an gane ko yawa kamar yadda wannan littafin da malam ya ambata ya shagala ne da ambatan kusacin malamai da Allah amma bisifa amma wannan maudu'in da malam yake magana a kansa na bayanin siffofin malamai na gari an yi rubuce-rubuce da yawa a baya a kai kuma da uslubi daban-daban uslubi daban-daban magabata tun irin su الخطيب البغدادي حاسب المشرق رحمه الله تعالى دا wanda ya fita rayuwa da ibn abdulbar maliki da shi kuma ake ce musa hafidul maghrib a wannan lokacin al-khatib al-baghdadi yana da littafin al-jami'u li akhlaq rawi wa adab sami sannan kuma duk da wannan ya shagala da ambaton wato siffofin malaman hadisi ne madauka hadisi to amma kuma yana da wani kuma الفقيه والمتفقه الفقيه والمتفقه شمانا الإمام خطيب أبو بكر خطيب البغدادي رحمة الله تعالى عليه sannan akwai littafin alƙali badaruddin ibn jama'a tafsiratu sami ko tafsiratu sami menene tafsiratu sami wal mutakallim في آداب العالم والمتعلم تذكرة السامع والمتكلم في آداب وبآداب العالم والمتعلم wannan littafin ibn jama'a shi ma a wannan babu yana da matukar muhimmanci sannan ibn abdul barri hafiz maghrib da na ambata dazu shi ma yana da shi jami'u bayan al-ilmi wa fadlihi shi ma wannan ya shahara na ibn abdul barri shi ma a wannan babin ne sannan kuma az-zarruji badar abuna burhanuddin burhanul islam al-zarnuji shi ma yana da ta'alimul muta'allim tariqat ta'allum ta'alimul muta'allim tariqat ta'allum rubuce rubuce da dama ko adabu talibul ilm na al-ajurri da waɗanda kuma da kuma buhos da aka yi daga baya ma da rubuce rubuce na su ibn baz usaimin rahmatullahi ta'ala alal jami' duka sun yi kokari a wannan babin gaskiya wadda ɗalibin ilimi bai kamata ya rika rabuwa da ire-iren waɗannan rubuce-rubucen ba za su taimaka masa matuƙa kuma za su takaita masa domin abubuwan a nesa suke aka ciro su aka takaita su manya-manyan littafa da suka yi magana a kan tarihi da siyar kamar siyar alamin nubala na al'imamu zahabi kamar asabaqatul kubra su an-nihaya al-bidaya wa nihaya na ibn kasir asabaqatul kubra na ibn sa'ad da sauransu littafan da suka yi magana a kan siyar da tawarif yawanci wanda ya bibiye su zai ga malamai zai ga malamai amma gabanin a ce ka iya shiga irin wannan wurin ka samu idan aka taƙaito maka shi a ɗan ƙaramin kundi wanda za ka iya kai ma ka buɗe ka karanta to ai an taƙaita maka aiki so tun da ba mu da zarafin shiga manya-manyan littattafa mu juri karantawa to kuma 'yan ƙananan nan bai kamata su ma a ce babbar su. Malam yace wala yakhfa ala kulli muslimin ahammiyatul ilmi shar'i. Malam yace ba zai buya ba ga kowane musulmi muhimmancin ilimin shari'a al-mutadammin ma'rifatallahi ta'ala ilimin shari'an nan wanda ya kunshi sanin Allah madaukakin sarki wa ma'rifata dinihi wa ibadatihi da kuma sanin addininsa da bautarsa al-musilati ila ridwanihi wadda take kaiwa zuwa ga samun yardarsa wa bi hadha al-ilmi yarfa'u Allah darajati ahlihi da wannan ilimin ne kuma Allah yake ɗaukaka wato darajoji matakai na ma'abotansa wato ilimin wa yu'li bihi makanatahum indahu kuma yake ɗaukaka matsayinsu a wajensa wa fi qulubil umma kuma da wannan ilimin ne Allah yake ɗaukaka matsayin masanansa a cikin zukatan mutane li'annahum zafaru bi wirasatin nubuwa domin su sun rabauta da gadan annabta wa bi qadari ma yakunu hazzul alimi min hadha al-mirasi takunu makanatuhu inda al-umma malam yace kuma gwargwadon ma yakunu hazzul alimi wato gwargwadon yadda rabon malami ya samu min hadal mirasi daga wannan gado na annabta na ilimi ta kunu makanatuhu inda al'umma haka gwargwadon matsayinsa kenan a wajen al'umma wa manzilatuhu fi qulubihim kuma haka gwargwadon matsayinsa wato a cikin zukatansu an gane ko wato wannan mutum wadda Allah madaukakin sarki ya bashi ilimi to Allah yakan sa masa daraja da ɗaukaka kamar yadda Ubangiji ta Allah ya ce yarfa illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma daraja masu imanin cikin ku masu ilimi to Allah yana ɗaukaka su mataki mataki matsayi matsayi wannan mataki matsayi matsayi din wato gwargwadon ilimin da tarbiyyar ne an gane ko to idan Allah ya ɗaukake ka zai ɗaukake ka a wajensa kuma zai ɗaukake ka a ido da zukatan al'ummar da kake rayuwa a cikin su wannan ma zai ƙara fallasa muku abin tsoron da muke ciki a yanzu saboda ba kowane yanzu ba kowa ba ne daga cikin malaman yake da farjini a zukatan al'umma ba kowa ba ne sun zama tsirari masu farjini to me ya kawo hakan ilimin ne babu ko tarbiyyar ce babu akwai dai matsala akwai tangarɗar da aka samu amma tun da Allah maɗaukacin sarki yake zai ɗaukaka daraja yana ɗaukaka daraja na masu imani da ilimi to ka sani cewa duk wanda ya siffanta da wannan siffa Allah zai ɗaukake shi gwargwadon abin da ya samu shi yasa nan malam sai yake ce maka da yake ce maka fa bi qadari ma yakunu hazzul alim gwargwadon rabon mutum a ilimi gwargwadon ɗaukakar da Allah zai bashi kuma gwargwadon da zai sashi a cikin zukata an gane ko قد اتصف العلماء الربانيون بنعوت حسنه malam yake malamai nagari su siffatu da siffofi masu kyau wa sifatin jalila da siffofi ɗaukaka ja'alathum fi muhallil qudwa wal uswa li ghayrihim wanda waɗannan siffofin su suka sanya su a gurbin koyi al qudwa wal uswa duk abu ɗaya eh suka sanya su a gurbin koyi li ghayrihim da wannan su wannan su zai gani ya koyi da su da wannan siffofin ne ko to kaga kenan ai ka iya cewa siffa ce ma a barkoyi shi ilimi koya ake shi ilimi sai mutum ya yi amma siffa ce za ka koyi wani ba da za ka koyi wani a ilimi sai dai kai ma ka je kai naka amma ka koye shi to wannan a siffa ce a hali a gaske nan dole mu rika jin cewa mu din nan dole dole mu siffanta da siffofin da za a gani a koya a wajen ومن الموبق ومن الموبقات الحاصله ومن الموبقات الحاصلة اليوم في الساحة العلمية ما لا يتي daga cikin abubuwa masu hallakarwa al-mubiqat al-muhlikat daga cikin abubuwa masu hallakarwa al-hasilatu al-yawm wanda yanzu ke faruwa yau da yake nufi yau ta zamani ba yau ta rana ba a zamanin mu na yanzu fi sahati ilmiya a dandali na ilimi wadda awiya da kuma wato kira na da'awa alfasul bain ilmi wa bain ad-da'wati ila Allah wato an samu wata masifa ta raba tsakanin ilimi da da'awa hatta zanna kafirun minan nasi malaki haddewa daga mutane sun zaci annal wahida qad yakunu da'iyatan walau kana hazzuhu min al-ilmi da'ilan jiddan yace har wasu suna zaton annal wahida qad yakunu da'iya cewa mutum wani mutum zai iya zama da'iya da'iya mai kira mai wa'azi walau kana hazzuhu min al-ilmi da'ilan jiddan ko da rabansa na ilimi ramamme ne matuka da'il qalil sagir haqir shine da'il ko da rabansa na ilimi dan kaɗan ne jiddan matuka bai san komai ba amma zai iya zama mai da'iya za a tashi a wazi za ka za shi wa'azi ya je can na walima ya je can na kaza ya je can na yaya ɗalibai ya je can na kaza ya je kawai saboda ya iya magana ya iya wa'azi da haka sai aka ɗauka har kuma wannan abin da malai yake faɗa kuma da cewa mu ma muna wannan tunanin ya shige mu fikiran ta shige mu mai wa'azi daban malami daban mutum da kansa zai ce maka a mu fa mu fa yan masu wa'azi ne ba yan kama kama ne ba wai da kansa zai ga maka to shine malai ce daga cikin masifar wannan zamanin raba da'awa da ilimi وتوهم بعضهم أنه إذا تصدر للدعوة وطار صيته بين الناس فقد ترضع مقام أهل العلم وأصبح عالما بالشريعة قادرا على الإفتاء مع أنه لا يعلم من فنون العلم وأسباب المعرفة شيئا ذا بال ما لا يتي وتوهم بعضهم هل وسما وتوسوش جتكم ونروداني أنه أنا إن روداني شيني إذا تصدر للدعوة إذا ya fito tasaddara a tasaddur daga asaddur tasaddur ba shine a gaba ba tasaddara idan ya fito ya abu ne ya yi gaba a da'awa ya bayyana a da'awa wa tsara saituhu muryarsa ta yaɗu tsara ya tsiru daga tashi yawa amansa ya ɗaukaka bainan nasu tsakanin mutane ya yi shawarar jiya an sha wa'azi jiya wani yayi nasiha mai lokaci wa tattara ba'a maqala ahli maqama ahli ilmi sai ya samu wahami shine daga tawahama wannan yana da ta'allaku bi tawahama da ya gabata baya sai ya samu wahami sai ya rudu kan cewa qattara ba'a maqama ahli ilmi shi ma ya hai rabba ya hai maqama ahli ilmi wato matsayin malamai wa asbaha aliman shi ma ya waye gari malami bi shari'ati wato masanin shari'a qadiran alal ifta'i sai ya dinga jin shi ma ya kai a masa tambaya ya bada amsa ma annahu la ya'lamu min fununil ilmi tare da cewa bai san a fannoni na ilimi wa asbabil ma'rifa da sabubban da suke jawo mutum ya san karatu shai an zabalin bai san wani abu mai wani muhimmanci ba da ya kai ya kawo ba zabalin bai san wani abu da ya kai ya kawo ba amma tare da haka saboda ya yi wa'azi an ji daɗi shi ma ya ji daɗin wa'azin shi kenan sai kawai ya sai ya kansa malami ya dinga wani fitowa yana amsa wani ma har da gidan rediyo gidan rediyo ko ana masa masa yana amsa kuma kuma bin abin da yake abin da yake sa mutum ya zama malami fannoni na ilimi fannoni na ilimi na shari'a tare da bambance bambancen su da kuma sabubba da suke sa mutum ya zama ya zama malami ya san ilimi samu ta asiri duk bai da su duk ba da ilmomi na ta'asiri na ta'asiri wanda suke asfala mutum ya zama malami ina mai tabbatar muku da cewa da yawa daga cikin waɗanda suke sa kansu kamara yau a ɗauke su suna magana akan addini fi radio malamai in an ce ta'asiri in an ce ta'asiri ta'ahim tamki mutum a ce yana da tamki yana da ta'asiri ya san su malami kazu na gaya muku wani abu kai dariya da gaske ne wasu suna ban mamaki bai san na hau ba amma zai karanta maka ya fassara maka daidai kuma wallahi bai san ilimin na hau bai san ilimin na hau idan ka zaunar da shi ka zaunar da shi ya gaya maka fa'ili da maf'uli kar kai nisa ma fa'ili da maf'uli ya ma kyakkyawan bayani akan su kaga babu ta'asiri to amma kuma tasaddara lil fatwa ana iya masa tambaya na iya amsawa ya ji ya samu mata a wata kwana islamiyya kawai shi kenan ba kunya ba tsoron Allah kawai ta ba su fatawa wasu suna kokari sai bayan yayi fatawa sai kuma yace akramaka Allahu ibaje na yi wata fatawa kuma ban nutsu ba in ya koro ma abin sai ka ji babban al'amari ne babban al'amari ne amma ya riga ya ba da fatawa to ko daidai ne fatawar ba ko daidai ne laifi domin ba da ijtihadi ba ne ba da takalidanci ba ko daidai ne laifi ba a shafi faɗo addinin Allah ma'a annal wajiba ala man yatasaddaru lid-da'wati mala yake tare da cewa wajibi da ke kan duk wanda zai bayyana a da'awa wa yatasadda li ta'limin nasi ya kuma dale karagar karantar da mutane an ya kuna ladaihi ilmamun bil ulumi shar'iyyati wajibi ne ya zama yana da mamaya ilmam mutum ya zama ya samu kaso mai yawa shine ilmami eh ya samu kaso mai yawa bil ulumi shar'iyya da ilmomi na shari'a wal lughawiyya da ilmomi na lugha bi mukhtalafi takhassusatiha malam yace tare da bambance bambancen fannonin ita kanta lugar ma akwai nahau akwai balaga akwai adab akwai farko akwai kaza saboda in dai za ka yi ilimi mai zurfi to in ba ka da koda yaƙi da jahilci ne a waɗannan fannonin wallahi sai abu ya ba da kai sai abu ya ba da kai jiya ina wani karatu kawai mai littafin da ya ce sai ya ce sai ya ce wa alayhin arba'a to haka wa alayhin arba'a kaga wa alayhin arba'a kaga wani abu ne ba mai nisa bane ba amma in baka sani ba to sai ka kasa gane me yake nufi da alayhin arba'a ko ba mai nisa bane arba'an da yake nufi dai sunan al-a'immatul arba'an nan suke nufi amma bai ce al-a'imma ina ce wa alayhin al-a'immatul arba'a kaga ya fito maka fili ko sai ce alayhin arba'a to akwai waɗansu abubuwa da za ka dinga tsinkaya wanda sanin wani abu ne sanin wani fanni ne zai sa ka gane me ake nufi wa min samma yadkhulu sahata da'awa to daga nan ne sai ya shiga cikin fagen da'awa wa majalit ta'limi min khilaliha da kuma wato fage na koyarwa min khilaliha ta wato ta tsakankanin waɗannan fannonin ta tsakankanin su ne zai zai shiga fagen amma da yawa ta sama suka shiga kwarai ya san hadisai a riyadu salihin ya san hadisai a bulugul maram ya san hadisai a umdatul ahkam ko ba haka ba eh kenan ya fata arba'una hadis ya fara shi kenan sai wa'azi ya san ya san su su min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwaja ya san fasararta ko ba haka ba dan haka sai zo kawai ya daka wa'azinsa kawai jiji ɗauko a jisan na Aisha na gidan manzo Allah sallama ya wa'azi wa matan aure kai wa'azi a wurin walima ai ta kabbara amma an kabbara wata shafin farko na littafin usul bai sani ba qawaid bai sani ba lugha bai sani ba waye bai sani ba waye bai sani ba waye bai sani ba kuma ne yace kuma ta tsakanin su ne ake ratsawa a shiga fajar wato da bai kamata mutum ya shiga ba bai kamata mutum ya shiga ba abin kuma wato Allah yana da hatsari ba na manta dawar mu daga Madina shekarar da na dawo 2007 sai aka ce min da yi tafsiri na dawo lokacin da za su zafin wa'ina abubuwa da wannan tsoro-tsoron kuma malamai sun zazzare mana ido a can saura ku je ku ce ku malamai ne wallahi aka aka dauke mu mun gama makaranta aka dauke mu aka tafi jeji da mu da mota daga sassun raguna da shayi ka zauna wallahi anan wani malamin mu ya dinka faɗa to ba ku koma gida ku je ku tafi malamai ba abin da kuka sani ba ku san komai ba kar ku kuskura kar mutum ya kuskura wannan abin suka tsaurata mu dawo aka ce ina dawowa da wata biyu aka ce tafsiri azumi yayi a karawa kan Allah ya ta sai ko ni ne babban malami a garin mu haka ake gani ana ganin ga babban malami daga Madina ya zo bana tafsiri wala shakka sai gaskiya ni kan ba zan iya tafsiri za ka iya aka yi zama aka zaunar da ni ke ba zan iya tafsiri ina tsoro gaskiya ba zan iya fasar littafin Allah isar da sakonnin Allah da dan abin da na sani ina zai ishe ni ba na mantawa wani daga cikin mutanenmu na izala yake Allah ya ji kan malam jafa ta sun daɗe suna kuskure wallahi ba na wata sun daɗe suna kuskure a cikin tafsirin nan babban laifi ne suka ce wallahi da haka da haka wani lokacin al'ummar mu ce sai a ringimo ka sai a ɗauro maka igiya sai a zo a tsunduma ka to wasu abubuwan da muke karantawa ni ma mai karanta muku ina ji a raina kar ku ɗauka ina karanta muku wannan wani ina karanta muku ne ku ni na hai ba haka bane wannan dugare mu ne dukkan mu ne dukkan mu ne mu ji tsoron Allah ko ba ina karanta muku a matsayin gurcewa ni na riga na haifa ne dan na ja muku kunne bane ba har dai kaina to za a jawo ka wani lokacin da igiya ta al'umma a tsunduma ka cikin hidimar to shi kenan abun nan to idan ka ɗauki girman kai da faɗin rai sai kawai ka zama malami gani yadda ake mana yanzu biyar da kaga sunana sai ga rubuta shek ko invitation da aka kawo mun ɗazu gashi nan shek aka rubuta shek a facebook shek a whatsapp shek komi shek. Har wani lokacin na ga cewa ‘yan uwana da ake ce musu dakta, da ake ce musu farfesa, da ake ce musu barista, wallahi Allah ya taimake su. Da wanda aka ce masa dakta Usman Ibrahim, ai dai an ba shi takardar shi dakta ne ko? A kaga shi kenan. Na ce masa dakta Usman Ibrahim, kaga ba a ƙarya ba. Profesor Mansur Isa, an ba shi takardar shi profesa ne ko? to magana ta kare amma shek waye baka waye baka ai kaga wanda ake cewa shek sai aka jika a ruwa Allah ya kyauta malam ya ce to ta nan ne fa zai shiga ya kurda ya shiga cikin majalis ta'lim wa illa faman dakhalaha min babin ghairi hada malam ya ce in ko ba haka ba duk wanda ya shiga cikin wannan fage min babin ta wata kofa gairi haza ba wannan kofar ba wace kofa kofar sanin fannoni ba ta nan ya shigo ba fal ya tik inda haddihi ya tsaya iya abin da ya sani ya tsaya iya abin da ya sani kaga kenan idan ka san wani hadisi a ainihin wato riyadu salihina wanda yake na wa'azi ba laifi ka tashi a masallaci bayan azhar ko bayan asuba ka jawo hadisin kai wa'azi da shi akan makala ana tambaya ta a mun gama ni ma baki na kenan babu laifi amma ka tsaya a matsayinka. Na ce a kar maka lau gaba ta multa ban kai ba, eh, hadisi ɗaya biyu na sani. Sai ka babu laifi ballibu an ni walau aya haka wanda suna ya faɗa. Abin da ka sani ɗin ka isar amma ka sanar da iya abin da ka sani. Ta zo ka yi ka gama kuma ce to muna tambayoyi a ta ɗaga hannu ce to kai ba sai wancan. sai ku bashi shi ma ya ƙara ya faɗi tambayar ka faɗi tambayar ka wala ya tasannamu man su ta'lim wal ifta kada ya kada ya haura ya tasannamu ga as-sanam ita as-sanam ko as-sanam tozon tozon rakumi ko naman da yake kan saniya sun wajir watu sanami yazo a hadisi kololuwa tozo wala ya tasannamu mansubin ta'alimi wal ifta kada ya haura kada ya hau maqami mansub shine matsayi kada ya hau matsayin at-ta'alimi wal ifta karantarwa da fatawa idan hadisan wa'azi ya sani kawai wa'azi sa wa yatakallamu fi masail kibar kuma kada ya je yana magana a cikin manya-manyan matsaloli bi jahalin da jahilci wa hamaka da wauta kada ya je yana kutsa a cikin irin wannan jahilci da hamaka wato wauta. Wa inna mimma yusifu lahu ko inna mimma yusafu lahu afwan wa inna mimma yusafu lahu malam yace kuma yana daga cikin abin takaici asaf daga asaf eh yana daga cikin abin da ka masa takaici annahu naka shababan akwai matasa jadina fi talab wadda suke masu kokari a neman ilimi harisina alal julusi amama shuyukhihim masu kwaɗayin zama a gaban malamansu lisma'il ilmi wa mudarasatil fiqh don jin ilimi da kuma ɗaukan darasin fiqh walakinnakum lamma qatahamu mayadin ad-da'wa sai dai lokacin da suka aukawa iqtahama eh shine wato ijtara'a yayi jara'a ya auka yayin da suka aukawa mayadin ad-da'wa fage fagage na da'awa wa asbaha lahum saytun wa dhikrun bainal ammati ya zama sun waye gari suna da amo wa zikirin da ambato bainal amma a tsakankanin yan cikin gari ke al'amma jahilai suna da amonsu ya ɗaukaka ambatonsu ya shi kenan qata'u ma bainahum wa bain mashayikhihim sai su suka yanke tsakaninsu da malamansu min silatul ilmi na alakar ilimi wa urattal maza da kuma wato alaka iradut suka yanke wato dangantaka ta ilimi da alaka ta talmaza talmaza ɗalibta da alakan nema suka yanke sila ta ilimi suka tsinke alakar nema وابتعدوا عن مشاركة إخوانهم طلبة العلم suka nesanci tarayya da ‘yan uwansu ɗaliban ilimi fil julusi ala mawa'idil ilmi wal ma'rifati wal fiqhi a wajen zama akan teburin ilimi da sanin fiqh ko akan abinan mawa'id daga ma'ida ma'ida kuma asalinta asalin ma'ida abinci amma akan ambata ana nufin shimfiɗar da ake cin abinci akan ta kamar shimfiɗar neman ilimi sai suka nesanci ɗan uwansu ɗaliban ilimi wajen zama tare da su wato shimfiɗar neman ilimi da sanin fiƙo wata sabbau anfusahum wa nasabu wa nasabu anfusahum hay'ata kibaril ulama mu suka naɗa kansu suka kafa kansu a matsayin hay'atu kibaril ulama a matsayin su ma sun kai sun shiga cikin tawagar manya-manyan malamai. Sai ka ga mutum an gaice shi da malaminsa. Mutum an gaice shi da malaminsa. Ya yi muni. Shi ma ya shahara a gari. Da haka aka zo za a yi taron makaranta ko taron walima ko taron wani wa'azi. Yadda aka tura masa invitation haka aka tura malaminsa invitation. sannan kuma ya daina zuwa wajen malamin ɗaukar karatu. Kun gane ku? Al'imamu Bukhari, Allah ya masa rahama, mutum ba ce mutum ba zai samu ilimi ba, ya koyi ilimi a wajen na sama da shi, da a wajen na ƙasa da shi, da kuma a wajen sa'anta, da kuma a wajen sa'anta. Ba a ƙara neman ilimi. amma an waye gari ko waɗanda sun wuce neman ilimi sun daina sun yanke alaƙa da neman ilimi sun riga sun samu karɓuwa an wuce wajen wala galibin da aka yi haka muke haka muka zama sun wuce neman ilimi Allah ya kawo mudda'ina maqamatin fil ilmi suna da'awar matsayi a ilimi lam yakun yadda'iha ahadun min kibari mashayikhihim ba wani ma cikin manyan malamansu da yake da'awar wannan matsayi. Wazada min fasadi ba'dihim sannan kuma wato ya ƙaru a cikin barnar wasu daga cikin su ma barnar ta, ta wasu ta wuce haka wa qi'atuhum fi mashayikhihim yadda suke aukawa malamansu wa ghairihim min ulama'il umma da ma da malaman ba malaman nasu ba cikin malaman al'umma da suke auka musu suke fada musu da batanci fasaru min jundi shaytani wa awani sai suka zama daga cikin rundunar shaytan da masu taimaka wa shaytan ومن هذا المنطلق قال يتي daga wannan matashiya المنطلق matashiya ce daga nan tantaliku daga wannan matashiya ta qarrara daruratu tabyin nu'ut ulama ya zama dole ya tabbata laruri ne bayyana nu'utul ulama siffofin malamai arrabbaniyina waɗanda suke nagari da talabatul ilmi da ɗaliban ilimi ya zama dole a bayyana wa ɗaliban ilimi sufofin malamai na gari yattakhiduhum qudwatan wa uswa dan su rike su abun koyi fi sabili tahsilil ilmi a cikin tafarkin neman ilimi wa da'awati ila Allah da kuma kira zuwa ga Allah wa aiban fa inna tadliyata tilka nu'uf bugu da ƙari malam yace bayyanar da waɗannan siffofin tadliya izhar at-tabiin eh daga wannan daga daga jala yajin yajin ko yajin jala yajin fa inna tadliyata buɗe ki ya ka jawo ko fa inna tadliyata a tilkan nu'ud malam yace domin wato bayyanar da waɗannan siffofi wasifati da siffofi da ɗaya annat wasifa a ɗaya ko wa isha'ataha bainan nasi da kuma yaɗa siffofin tsakanin mutane amrun yazidu min alwa'i dini lil umma wani al'amari ne da zai ƙara wa al'umma wato wato wayewar addini alwa'ayu dini faɗaka da wayewa ta addini idan ana gaya wa al'umma wannan to zai sa ta samu wayewa ta addini wa yahsulu lahum furqanu sannan kuma za su samu wato raba gaddama su al'umma mutane da kansu za su samu abin da zai rarrabe musu yumayyizuna bihi bainal haqqi wal batil da za su iya tantance tsakanin gaskiya da ƙarya wal jayyid wal za'if za su iya bambanta tsakanin mai kyau da mummuna wa ya'rifuna haqiqatan rabbaniyyati wal ulama ar-rabbaniyyah sannan kuma za su san haƙiƙanin abin da ake nufi da rabbaniya kuma za su san su wane ne malamai rabbaniyun wato nagari wallaha ta'ala nas'alu wallaha ta'ala karka ce wallahu wallaha ta'ala nas'alu an yanfa'a bi hadhihi risala طلاب العلم والعلماء وعموم المسلمين وهو الموفق لكل خير والهادي إلى سواء السبيل أخوكم محمد الثاني عمر موسى كان نيجيريا القعدة عام 1445 مايو 2004 وعشرين ميلادية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصل اللهم وسلم على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك إليك